ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
yau muna 20 ko kuma ɗaya ga wata ko? Ko bai hito ba. To muna 30 daidai ga watan Jumadal Akhira hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 20 ga watan 12 shekara ta 2000 da 25 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Ar-Rahiqul Maktum karatun mu na 11 go to muna ci gaba da kawo asalin wato kabilun Laraba daban-daban daga asalin inda suke da kuma inda suka taho da kuma ainihin yadda suka kakkasu da kuma ainihin danganan su ma ina ne suke dangantuwa mun kawo kakan kakan kakan kakansu shine annabi Ibrahim muka kawo kuma kakansa ƙarami annabi Ismail. Malam ya ce, wa qad malal muhaqqiqu nan ne zami ku? Walakinnahum ikhtalafu. Sai dai su malaman tarihi sun yi sabani fiya da juz'i a cikin wannan bangaren minan nasabi na ainihi dangane. Sun yi sabani, ikhtilafan sabanin da la yumkinul jam'u baina aqwali hada tsakanin maganganun su ma ba yi wa sabani yayi yayi kamari ke an san sabani akwai wanda za a yi hada maganganu a yake su a tattara su duka je duka kai da ka faɗi gaskiya ne shi ma da yace ba haka nan ba duka gaskiya ne akwai kuma lokacin da bai yi wa to in ba yi wa kuma akwai hanya da ake yi ba akwai riba wacce magana ce farko wacce ce ƙarshe muna ganewa ko akwai kuma tarji aunawa da ake wacce tahi nauyi mana wacce tahi madogara kwakwara shikenan sai a ce tahirin jayi in aka diba waɗanda suka bare ta mutane ne amintattu ko amincin su yayi na waɗannan su ma ba amintattun bane amma su gara su da waɗannan sai a ce gara magana su da magana waɗannan sabani ne ba a rasa shi bayiwa dole sai an yi sabani halitta ce haka Allah subhanahu wata'ala yi musamman sabani wala yazaluna mukhtalifina mutane ba za su bushe suna ta sabani ba illa man rahima rabbuka sai dai wanda Allah ubangijin ka ya marhama walidhalika khalaqahu kuma domin haka Allah ya halicce su dan sabanin a gani zaura haka na an yi sabani wurin waɗin kakannin larabawa sabanin da wato bai yiwa a hada ce a yayi da shi wa qad mala al muhaqqiq lalle malami babba shine al muhaqqiq al kabir muhaqqiq shine wanda zai zanki duba ganganu yana yana tace su yana tabbatar da gaskiya a ciki yana tabbatar da abin da ba gaskiya ba ce yake ce mata tahqiqi yawwa alkabir babba al'allamatu babban malami alƙadi alƙali ne muhammad wanda ake ce muhammad suleiman al-mansur furi rahimahullahu ta'ala allah ya masa rama mutunan shi ma mutunan indiya ne mutunan bunjab ne cikin indiya wani yanki da ake cin bunjab waɗancan ne to ya karkata shi wannan babban malami ila tarji'i zuwa rinja yadda ma zakarahu ibn sadin abinda malam dan sadu ya faɗi shi a cikin littafin shi al-tabaqat akwai dan sa'ad babban malami ne ya dade da rasuwa littafin shi yana cikin littattafai na farko waɗanda aka fara rubuta tsohon malami ne da dadewa ya ba shekara dubu da wani abu baya to shi mansur furi yana da littafi da tarihi na sira ne shi ma sunan ya rahmatul lil alamin tarihin annabi manzon Allah ba ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai ya samu sunan littafin shi rahmatan lil alamin ya ya girma wannan littafin daga mai littafin yana faɗin sunan shi ko kusan yan waje ɗaya ne shi mai littafin musu ne mubarak furi shi kuma mansur furi da yan bur ne wani yanki ne cikin inda su ne bur ko shi ne sai ake cewa mansur furi ɗan can wajen kenan wallazi zakarahu tabari wa abinda malam tabari ya faɗa ima tabari yana da littafi na tarihi tarihul umami wal muluki tarihin da yake bayanin al'ummomin duniya da kuma sarakunan duniya duk wata al'umma da aka yi duniya to akwai tarihin ta ciki duk wani sarki da aka yi mai adalci ko azzalimi akwai tarihin shi a ciki shi ma littafin ya ya yi shekara 2200 da rubutawa sanan yau bane shi ma wal mas'udi da kuma mas'udi da yan zamani dai ne ko da yake mai littafin yana gaban shi kadan abinda mai tabari tarihul umami wal muluk yana gaban mas'udi shi ma mas'udi yana da littafi shi ma duk al'ummomin duniya suna cikin tarihi da duk sarakunan duniya sunan ya murujul zahab littafin shi ma yau shekara dubu gare da rasuwa da ɗari ɗaya da shekara biyu fi masa hudu to sai dai shi yayaya yake akwai a cikin shi amma akwai abin nan akwai abin nan cikin shi sosai akwai gaskiya da yawa ciki amma akwai karyace-karyace a ciki shi ma dai littafi ne na tarihi ta al'ummomin duniya gaba daya to malam yace abinda waɗannan malumma guda biyu suka faɗa wa ghairuhuma da waninsu fi jumlatil aqwal a cikin jumillan maganganu wa huwa shine anna baina adnana abinda ke tsakanin adnana wa baina ibrahim da kuma tsakanin annabi ibrahim alayhi salam 40 aban uba 40 ke tsakanin su daga adnan zuwa annabi ibrahim sai an zana uba 40 muna ganewa ku shi ne abinda waɗannan malamai suka tafi a kai shi bin taƙiƙin daƙiƙ da ainihi taƙiƙi wanda yake mai zurfi cikakken taƙiƙi kenan bana bayan sun kwankwance sun bincika sun tona sun tace suka gano cewa lalle zance ingantacce daga adnan zuwa annabi ibrahim akwai mutum arba'in a shekarun ai da yawa ko tsakaninka a ce tsakaninka da mutum mutum goma ne uba uba goma sa'ad nan a kai ga wani ta san shekarun suna da yawa aƙalla a samu shekara 600 ko 700 ko 8 ko ma dubu ko ba haka ba babanka shekara nawa kakan shi baban shi shekara nawa kakanka kenan kakan babanka shekara nawa yake kaga mutanen da galibi zaka ga 75 80 abin da yake fiye suke to kaga kenan akalla samu shekara 800 ko 900 to kuma 900 so hudu shekara dubu nawa kenan Allah ya samu dace wasayati mana yace da sannu wannan magana za ta zo za a kelgo maka uwayen guda 40 din can muka shiga tarihin gadangadan na annabi sallallahu alaihi wasallam to za a kawo waɗannan uwayen waqad tafarraqat malan yace kuma lalle sun rarrabu sun watsu butunu mu'addin butunu mu'addin ma'ana ɗiyan mu'add sun wawwatsu min waladihi nazar daga cikin ɗiyan shi nazar nazar sunan mutum ne ko cikin kakannin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ga kamfani na an sama nizar ko sunan sunan kakannin annabi ne nan da ya kaga sunan mutum na za ko? e nazar ai daban nazir wannan nazar ne ko nizar nizar malaraba za ka gansu da yawa muna da malami wanda ya koya mana tauhidi suna nazar su cikin za ka gani da yawa wannan suna ta dama nasu ne kila aka ce lam ya kulli ma'addin waladun ghairu shi ma'addadin nan baya da wani da in ba nisar ba shi kadai ne dan shi ba na bi haihu ba gaba daya muna ganewa ko fa kana li nizar sai ya kasance nizar din nan yana da arba'atu auladin shi kuma yana da diya guda hudu tasha'abat minhum daga cikin su ne suka wawwatsu arba'u qaba'ila azima qabilu guda hudu manya su ne ƙabilan iyad sunan ƙabila ce wa anmar da kuma anmar wa rabi'a da rabi'a wa mudar da kuma mudar ƙabilu ne manya-manya waɗannan duka ɗiyan wani ne ɗiyan nizar ne su sun watsu ɗaya za akwai ragowarsu da yawa duniya wa zani al'akhira ne amma waɗannan na ƙarshen guda biyu da rabi'a da mudar kuma su ne allazani waɗanda kafurat butunuma ‘ya'yansu cikinsu suka yawa ko ba gaba aka yi ganin mutum Allah ya ba shi ɗiya kamar yadda mun sha hudu mutum Allah ya ba shi ‘ya'ya zuriya ɗaya ga sunan goma sha biyu wani abu za ka cikinsu wani ɗa guda ya haifa wani ma bai haihu ba wani kuma sai ka ga Allah ya ba shi haihuwa iya wajen talatin cikin waɗannan ɗiyan naka ta hanyar shi ka samu jika nawa talatin wani ma ka wuce ya wuce nan wani kuma sai ka ga jika guda ka samu gare shi kuma shi ma in jikokin ɗiyan nashi shi jikan naka su ma ba su da yawa ma'ana da wannan ɓangare Allah bai sa wato zuri'a shi su yawa ba wani kuma zai ga Allah ya bashi da yawa da irin shi ne nazar ya yi hidiya ga sunan da iyad da anmar da rabi'a da mudar amma iyad baya da diya da yawa anmar ma haka nan amma da nan rabi'a da mudar su sun yi diya da yawa sun wasu cikin duniya wattasa'at afkaduhuma kuma ‘ya'yansu suka ƙara yin yawa ana ɗiya cikin ɗiya butun su ne ɗayanka abkhaz kuma su ne jikoki su ma suka yawa suka watsu wa kana min rabi'a sai aka samu daga rabi'a dubai'a akwai kabilar da ake ce ma dubai'a wa asad da kuma asad wa min asad daga asad kuma kaga ita dubai'a ba ci da gare ta ba daga asad kuma sai aka samu yawwa cikin jikokin jikoki kuma sai aka samu wani jika shi ma yawwa shi ma ya baza gidan shi da yawa akwai anza wa judaila akwai judaila ko jadila duk ɗaya ne wa min jadila daga jadila kuma alqabailul kathira kaji shi ma shi ma da anza anza din shi ma bai samu mai ba bai samu zuriya da yawa ba amma jadila dan uwan shi kuma sai ya samu mai قبيلو ما سيوا المشهورة سنني مثل عبد القيس كمان قبيلة عبد القيس سننا قبيلة والنمر لكما النمر وبنو وائل لكما بنو وائل الذين ودن نسو بنو وائل منهم دقاتكنسو بكر أخوي قبيلة بكر in za a dangana sai a ce albakari wani albakari dan bakar wa taglib da kuma kabilar taglib ta ma kabila ce sananniya banu taglib wa min bani bakrin kuma daga banu bakar aka samu banu qais wa banu shaiban da banu shaiban wa banu hanifa da kuma banu hanifa su ma kabila ne, dole nan kabilu ne ba, wa gairuwa da waninsu. Amma anza, amma ita kabila anza, inda aka ce wato ban samu yaya da yawa ba fa minha daga cikin su alu sa'ud ko alu sa'ud akwai iyalin sa'ud mulukal mamlakati al-arabiyyati saudiyya sarakunan masarautan kasar saudiya ya da zamani a wannan zamanin da muke ciki muna ganewa ko wasu wannan wannan masu sarauta yanzu yanzu mai sarauta shine Salman sarki Salman Abdullah ya rasu aka hauda shi Fadi ya rasu aka hauda Abdullah Faisal ya rasu aka hauda Fahad Abdulaziz baban su ya rasu aka sawa Faisal don haka abin yake ta ya zuwa Saudi nan da kusan shekara 300 da suka wuce manajan ba suke sarauta ba sun karɓi mulki ne da ƙarfin bindiga mulki ya dawo gare su a zamanin muhammad dan abdul wahab ko da yake shi ma ya iske su ma su suka kama muhammad dan abdul wahab ya da dawar shi da ya da littattafan shi sai suka zamanto su alu saudi su kuma yan gidan muhammad abdul wahab alu sheikh duk wanda ya zo daga gidan abdul wahab sai ya ce mai alu sheikh wanda ya zo kuma daga gidan sarauta sai ya ce mai alu saudi to kabila su ita ce kabila anza ba na dai su ma larabawa ne na asili muna ganewa ko wadda sha'abat qaba'ilu mudar qabilun mudar su ma sun wawatsu ila shubatai ne azimatai ne zuwa gungu mai girma guda biyu mana su ma sun kafa kabilu manya-manya guda biyu akwai kaisa ailan ibn mudar dan mudar wa butuni ilyas ibn mudar da kuma ya'yan ilyasu dan mudar waɗannan duka kan nan annabi sallallahu alaihi wa min qais daga qais kuma aka samu ailan wa min qais ailan aka samu banu sulaim wa banu hawazin da kuma banu hawazin wa banu thaqif da kuma banu thaqif wa banu sa'a sa'a da kuma banu sa'a wa banu ghatafana daga banu ghatafan wa min ghatafana daga ghatafana kuma aka samu abs wa bibiyan wa ashja wa asur dole nan kabilu ne duka duk kabilu ne na larabawa tun gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa min ilyas ibn mudar daga cikin kuma Ilyasu ɗan Mudar aka samu Tamim ibn Murra, Tamim ɗan Murra, wa Huzail ibn Mudrika da Huzail ɗan Mudrika, Murra ɗin nan da Mudrika duka kakannin kakannin annabi. Wa banu Asad ibn Khuzaima da kuma banu Asad ɗan Khuzaima, wa butulu Kinanata, kuma daga cikinsu aka samu ‘ya'yan Kinana’. ibn Khuzaima dan Khuzaima waɗannan su ma duka kakannin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa min kinanata daga cikin kinana Quraish aka samu Quraish shi ma Quraish mutum ne wa hum auladu Fihr bin Malik ibn Nadhr ibn Kinana sune diyan Fahr ko Fihr Fihr dan Maliki dan An-Nadhr dan Kinana duka waɗannan kakannin kakanni ne na kamar yadda za mu gani nan gaba insha Allah Umaru ya ce, "Wan ƙasa mat ƙorashin su ma ƙorashawa sai suka kakkasu, shi ƙorashi shi ma sai ya hidiya da yawa." Ila ƙaba'il shatta zuwa ƙabilu daban-daban, mina shariya daga cikin mafi shahararsu, Juma, ƙabila Juma. Usam da Sam, wa Adiyu da Adiyu, wa Makhzum da Makhzum, wa Taim da Taim, wa Zora da Zuhra, wa butunu qusayi bin kilab da kuma ƴaƴan qusayi ɗan kilab wa hiya abdud darai ko abdud dar bin qusay wato abdud dar dan qusay wa asal bin abdul uzza da kuma asal dan abdul uzza ibn qusay wa abd wa abd manab bin qusay duka waɗannan daga cikin qurayshawa ka samu su duk jikokin qurayshi ne وكان من عبد مناف أربع فصائل shi kuma abdu manaf din nan shi ma sai zamanto yana da mi yana da ayya guda hudu shine fasail wa fasilatihi allati tu'wi fasail jami'i ne na fasila fasila kuma shine dangi to shi ma ya samu mi wasu bangare waɗanda ya'yan shi ne ko kuma jikokin jikokin shi ne Abdu Shams akwai Abdu Shams wanda Usman dan Affan daga can yake dan ne tsatsan shi yake wa Naufal da kuma Naufal wal Muttalib da kuma al Muttalib wa Hashim da Hashim wa baitu Hashimin gidan Hashimu huwa alladhi istafa Allahu minhu shi ne wanda Allah ta'ala ya zaɓo daga cikin shi sayyidina Muhammad ibn Abdullah na Abdulmuttalib na Hashimi. Daga cikin gida Hashimu Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓo annabinmu shugabanmu Muhammad dan Abdullahi tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi. Ƙala sallallahu Alaihi wasallam dalilin haka shi ne manzala sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna Allah astafa lalle Allah ya zaɓa. min waladi Ibrahim Ismaila mana Allah ya zabi Ismaila daga cikin diyan annabi Ibrahim mana wannan yana nuna cewa annabi Ismaila ya fi annabi Ishaqa daraja shine inda dukkan su diyan annabi Ibrahim ne amma manzo Allah ya ce inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaila Allah ya zabi Ismaila daga cikin diyan annabi Ibrahim kaga kenan Ismaila afdalu min Ishaq dukkan su masu daraja ne masu girma ne amma wani yafi wani an ce wani annabi yafi wani daraja ba an ce shi kama a duniya ne dan an ce wani yafi wani daraja kaga ba an ce ba dan ba ka da daraja kwata kwata ba kai da yafi ka aka ce ka kana da amma ya dara ka daraja to shine Usbaba min waladi Ismaila bani Kinana, Allah ya zaɓi bani Kinanata daga cikin ɗiyan annabi Ismail. Shi ma annabi Ismaila yana da ɗiya, shi ma cikin ɗiyan shi sai Allah ya zaɓuwa, bani Kinana. Kamar da za ka ganin Allah ya ba mutum karatu, cikin sai kaga watakila ɗa guda ne zai gadon karatun na uban. ko ba haka ba wani sai kaga baya da rabon karatu dan kasuwa ne wani ma ma'aikaci ne karatun boko yi shi kenan kamar ba dan malam bane wani kuma ma yana zaman banza ba karatun ba sana'a ba aiki wani ma an yi rishin sa sai kaga mashayi ga dan malam amma kuma saboda Allah bai rubuto shi ya zama wani abu cikin karatun ba sai ka ganshi ba ba ruwan da karatun wani kuma sai gaggaya nan kama an tsaga kara da shi da mahaifin nashi wurin karatun ya gado uban komai da kofi kuma ya rike daga ana tsayi to zaɓi ne na Allah wani gidan kuma sai ka gaba da Allah ya zaɓe su duka sai ka rasa cikin su waye wani karatu ɗiyan malami kowa Allah ya bashi karatu kamar mai kuɗi ne haka shi ma haka na Allah ya ga dama duka sai ya tada su masu arziki in Allah ya ga dama kuma sai ya zaɓi guda cikin su saura su tsaya suna ta jayayya suna ta jin haushi waka Allah ta'ala zaɓi bani kinana daga cikin ya annabi Ismail wasṭafa min bani kinanata kuma Allah ya zaɓo daga cikin bani kinana Quraishin Allah ya zaɓi Quraishawa su ma cikin bani kinanan ya Allah ta'ala bibita Quraish kansu suka fi daraja wasfafa min ƙorashin bani hashimin kuma daga cikin ƙorashawa sai Allah ya zaɓi bani hashim na ganewa ku daga cikin ɗiyan ƙorashin sai Allah ya zaɓi bani hashim kuma ba ɗiyan hashim kuma suka zama sun fi daraja me yasa da ake ta wannan zaɓin saboda a kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ake ta zaɓin ana ta tacewa ana ta tacewa ana ta zubdawa ana ta zubda haka kai yawa wasu tafani min bani hashimi zala ya ce ni kuma cikin bani hashim ne Allah ya zaba kaji ashe ba laihi mutum ya gayi falalar shi ya gayi matsayin shi in ya kama in akwai bukata amma an tambayi ka sai ka wada falalarka ka wada darajar ka ba matsala amma ka zan ki gayi haka nan ba wani dalili ba wanda ya tambayi ka ba ya da kyau alfahari ne wannan muna ganewa ko saboda ka ba laifi bane ka faɗi darajar ka darajar babanka darajar gidanku matsayin gidanku daukakar da Allah ya ba ku ba riya bace in ta kama in an tambaye ka sai ka faɗi amma ka kawai kai ta faɗi babu na ba wata fa'ida da za a samu Ka- kana so a baka darajar bayan Allah ya baka to ko me kake nema wurin wani ba sai ka faɗi amma rar da ta kama sai ka gaya ma mutane kai dan wane ne kai dan wane ne wa an al-Abbas bin Abd al-Muttalib haka aka karbo daga Abbas bin Abd al-Muttalib qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah khalaqa al-khalqa lalle Allah ta'ala ya halicci halitta fajalani sai Allah ya sanya ni min khairi firaqihim daga mafi alherin gungun gungun jama'a jama'a shine firaq yamina na firqa jama'a jama'a Allah ya sanya ni daga mafi alherin gungun su taron su cikin taron su gaba daya sai Allah subhanahu wataala ya sanya ni dina fi su wa khairal fariqaini kuma Allah ta'ala ya sanya ni mafi alherin ɓangarori guda biyu in suka rabu guda bin toni ne mafi alheri ina cikin ɓangaren mafi alheri sun mata khayyarar ƙoba'ila sa'annan Allah ta'ala ya zaɓi ƙabilu kuma ba ja'ala ni sai Allah ya sanya ni min khairil ƙabilaci daga mafi alherin ƙabila ƙabilun da aka yi ta zanawa Allah subhanahu wa ta'ala sai sai ya zaɓa annabi sallallahu alaihi sallama cikin ƙabilar da tafi daraja summa takhayyara al-buyut sannan Allah ta'ala kuma ya zaɓi gidashi gida gida muna ganewa ko ka san ai mun san gida ko ne gida wurin sarauta ba ana cewa nan gidan wani bane in aka zo zaben sarauta gidan wani da gidan wani da gidan wani in ka koma zaka ga duk asali duk mutum guda ya yi su ko kuma ɗiyanwa da ɗankani sai a ce gida waɗannan gidaje sai Allah subhanahu wataala zaɓe su fa ja'alani sai Allah ya sanya ni min khairi buyutihim daga mafi alherin gidajen nasu kuma fa ana khairuhum nafsan ni ne na fisa alheri ga raina amma a kaina ni na fi kowa cikin su wa khairuhum baitan kuma ni ne mafi alherin su wurin gida gida na yafi na kowa ana gida annabi Allah da sunan ya na kowa kamar yadda annabi ya fi kowa to gidan shi ma ya fi na kowa Allah ya samu dace wa fi lafdin anhu a cikin wani lafazi nashi inna Allah khalaqa al-khalqa lalle Allah ya halitta halitta faja'alani fi khairihim firqatan sai Allah ya sanya ni a cikin mafi alherin ƙungiyarsu gungunsu in suka taru to ni na fi su in majalahun firƙatai ne sannan Allah ya sanya su kuma ɓangare biyu da jala ni fi khairihim firƙatan sai Allah ya sanya na a cikin mafi alherinsu ga ɓangaren mana ɓangaren da ya fi alheri to Allah ya sanya ni ciki in majalahun sannan Allah ya sanya su ƙaba'ila ƙabilu daban-daban ba ja'alani sai Allah ya sanya ni fi khairihim qabila a cikin kabilar da ta fi su alheri kuma ja'alahum buyutan sanna Allah ya sanya su kuma gida-gida da ja'alani sai Allah ya sanya ni fi khairihim baitan a cikin mafi alherin su ga gida wa khairihim nafsan a cikin mafi alherin su kuma ga rai gida na ya fi alheri kuma rai na ya fi na kowa alheri wannan yake nuna cewa Allah subhanahu wataala ya bibita annabi sallallahu alaihi wasallam akan kowa kuma ne yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja inda ya yi laraba daraja to kaga dama ana magana wasu banda laraban su da Allah ya zaba yasa suka fi kowa ya saukar da alkur'ani da harshen su to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su ya fi kowa to kaga ai ba magana wani kuma amma sai ka samu wani ya ce a manzala larabawa ya hiwai banda sauran mutane saboda rishin fahimta ko kuma saboda wani abu daban ko dama ana magana ana magana wanda ba balarabi ba su suka hi kowa wurin Allah ko ba haka ba da ba su fi kowa ba Allah zai zabe annabi cikin su ya saukar da alkur'ani da harshen su amin tunda ya fi su to kuma ya fi kowa duniya ko mutum ma ya tsaya yana cewa wasu yahi banda wasu kaga ba daidai bane manzo Allah ya ce ana sayyidu waladi adama ni ne shugaban ɗiyan annabi adam kafɗinsu ya ce ba alfahari nake ba ina gayin yadda Allah ya sanya ni ne kuma kai ka zo kana cewa ba haka nan ba kuma wani sai ce a cewa yi shugaba bai ce ya ba kamar zala sai ya gaya maka ya kowa sannan kai za ka wani wai da don me duk tunanin mutane suka ce haka nan kamar sun yi wani shirka domin shirka ce ta ce manzala ya fi kowa daraja kowa ka ce ya fi daraja mai akwai shirka ciki ko akwai wuce iyaka ciki ba wuce iyaka ciki matsayin shiga gai kuma haka nan ne babu wanda ya kai darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walamma takathara auladu adnana lokacin da ɗaya adnana suka yawaitu tafarraqu duk sai suka wawwatsu fi anha'in shatta a cikin nahiyoyi daban-daban wajaje daban-daban da suka watsu min biladil arab daga cikin garuruwan larabawa da suka watsu mutatabbi'ina suna taba suna tabi mawaqi al-qatr wuraren da ruwan sama ke sauka al-qatr shine mai ruwa ruwan sama muna ganewa ku idan kai kasara kuma alƙitr wasanna alaihi aina alƙitr sai zamanto darma shine alƙitr in kai kasara idan kuma kai bamma kace qutur sai zamanto wani waje jami'in sha qatar wani waje kenan a kalma guda ta larabci ta zama wasali ne kawai kuma zai bada ma'ana daban-daban larabci Allah ya mai wannan hikimai amma kuma kaga ba wasali ko mun karanta al-qatr me yasa saboda tahiyyar magana ita ke nuna ma wani ne darma ake nihi ko ko ruwan sama din ko ko waje yawa wa manabita kuma suna ta bibiyan wuraren al-ushb inda ciyawa ke bubbugowa ta ciro manabin jami ne na mambat wurin cirowa al'ushib kuma shi ne ciyawa mana mene ne makiyaya ne suna ta bibiyan kasan makiyayi yana yawo ne ga inda ya sa makiyayen mawar haka sai su bal nijar su tsayina sai kudancin najeriya najeriya ma ba arewa suke tsaya ba kudu suke tsaya saboda can ne yawon ruwa kullum ba su yankewa ba sun yanke ne ba ya wuce 'yan kwanaki ga sun dawo kullum akwai ciyawa wurin da sai suka yi ta bibiyar waɗannan wuraren ba ya jarat abdul kaisi ƙabila abdul kaisi sai ta yi hijira wa butunu bakir bin wa'il da kuma ‘ya'yan bakir ɗan wa'il wa butunun min tamimin da kuma waɗansu ɗiya daga tamim suka yi hijira ilal bahrain ya zuwa bahrain suka ta yi su can wurin ba kamu biya suka zamana a nan wurin wa kharajat banu hanifa banu hanifa ibn ali bin bakar ali dan bakar su kuma suka fita ilal yamamati zuwa yamama fa nazalu bi hujur sai suka sauka wurin da ake ce mu hujur qasbat al yamama sunan wurin kenan suka yi ta zuwa wannan wurin suka sauka wa qamat sa'iru bakr bin wa'il sauran kuma diyan bakar dan wa'il su kuma suka sauka fi tulil ardi a cikin ƙasa mai tsawo minal yamamati tun daga yamama ilal bahraini har zuwa bahrain ila saifi kazima har zuwa wurin da ake ce ma saifi kazima duk suna nan wurare ilal bahar har zuwa teku fa atrafi siwahu a sawadil iraq sa'annan kuma suka bi bangarorin wato inda ke da duhu na iraq wal ubulla sa'an nan wurin da ake ce ma'ubulla fahita sa'an nan hita. Mana suka yi ta yawo daga wannan wuri zuwa wannan wuri in suka yada zango nan suka ga abin da yi ba su ɗan ƙara gusawa lokacin duniya na duniya, ba kowa. inda ka ji ba wanda za a cewa kai tashi kai waye kawo ka duniya so ake a raya duniyar da inda ka zanna sai a ce mara ba sannu da zuwa in za ka tashi a ce mi aka maka so ake a raya so ake a cika gari kun zo ana ta samun abin nan da ku fahimta da juna da gari ya karu an ƙara amintuwa an samu jama'a kuma ku tashi ku tafi yasa sai a yi ta jajen ku a yi ta shi mamar rabuwa da ku na duniyar lokacin ba kowa inda ka zauna ba wanda za ta daka ko garin wa ka shiga ko ba haka ba duk garin da ka sani ko nan an yi wasu shekaru can in ka zauna ba wanda za ce maka tashi unguwa-unguwa ake biwa ana cewa da Allah mutane su je a rubuta sunansu su zo ga hilaye za a bar da igiya abin nan a auna ma katon wuri ka ce a yama yawa da Allah rage wani sai a ba shi kamar kewayen nan ce a ina ina ina yau ba abin gina ba ba ba a kayan aiki sai mutum ce dai a bashi kamar masallacin nan guda biyu haka girman shi haji daga shi sai mata shi na shi na wani katon wuri sai da tahiya ta yi tahiya sai mutum ya ga an fito amma wancan lokacin ko an baka baka iya ba haka duniya ta yi zama wa qamat taglibu qabilan taglibu su kuma suka zanna bil jazirati al furatiyya a jazirar da ake cima al furatiyya wadda take makwabtaka da wato ruwan furat kogin furat wa mina buturun daga cikin sako wasu iya kanat tusakinu bakran sun kasance suna zannawa da bakar da kabilar bakar suna zannawa tare da su wa sakanat banu tamimin banu tamim kuma suka zanna bi badiyatil basra a dajin basra wurin da ake ce ma badiyatil basra kauyen basra sunan wuri ne shi ma wa qamat banu sulaim bil qurbi banu sulaimu kuma suka zanna kusa min almadinati daga garin madina ba cikin madinan ba kusa min wadil qura daga ainihi wadil qura sunan wuri ne ila khaybar har suka je khaybar ila sharqil madina ma'ana su suna ta gushi na ta gushi har suka je gabacin madina ila haddil jabalain har zuwa wurin da ake ce jabalai ila ma yantahi lil harra har inda ya kai zuwa harra ma'ana suna ta gusawa abin nan su zauna su gusa haka suke ta yi a zai zaga inda ake ce ma alharra mai ma'ana alharra alharra ba ba alharara ba alharru shi ne zai alharratu kuma su ne duwatsu bakake duwatsun da suke liƙe ga ƙasa ba su taso sama bakake kamar haƙo wani za ka ga haƙo haƙo ne amma nami na duwatsu kuma ba su tashi suna nan ƙasa bacce suke da ƙasa su ne ƙasa wurin to su ake ce ma alharratu to wuri ne ke da wannan wurin a madina wa zaganat banu asad banu asad suka zanna sharqai taima'a gabacin taima'a ko gabas maso yamma aka ce sharka yana nin gabas maso yamma wa garbayil kufa da kuma yamma maso gabas ta ina ta kufa su ma suka zanna bainahum tsakanin su baina taima'a da taima'a diyarun buhtur akwai gidajen kabilan buhtur min tayyin daga tayyin wa bainahum wa bainal kufati tsakanin su da kufa khamsu layalin tafiya kwana biyar ce daga wurin zuwa kuba sai an yi tafiya kwana biyar gawa ga mahayin rakumi sai ya kwana biyar yana ta yasan nan ya isa ba ɗan ƙasa ba ba mota ba lokacin ba mota wasa kanat zubiyanu su kuma kabilan dubiyan suka zanna bil qurbi kusa min taima'a daga taima'a ila haurana zuwa haurana wa baqiya tihama kabilan tihama su kuma suka tsaya butunu kinana wadanda ƴaƴan kinana ne suka yi zaman su nan wurin basu tashi ba wa qama bi makkata wa dawahiha su kuma suka tsaya a garin makka da kuma wajen makka gefen makka dawahi jami ne na dahiya dahiya shine gefen gari amma yanzu maradi tana da mi ai tana da garuruwa gefen ta ko yanzu na in ka hayin zandar wani gari kake fara kaiwa gare shi haduwa kilo 38 nan gehe aka ce ba ka tare kake fara gari kai tsaye dai amma kayan katare a kowa suka rura sai dai ba kai tsaye suke ba sai an shiga to dai ire-iren su kamar irin su biyo ka sha ruwa a ganin suna kusa irin su rijiyar sarki da yanzu ta zama unguwa ta zama ga gidajen a zarya ga ga ga ta nan kuma in ka hanyar najeriya wani gari za ka fara gani adarawa amma tarne na na kusa da shi saboda amma tarne ita tana yawwa sai an shiga daji amma ita kuma bakin hanya take ita ma dai da sai an tafi amma dai ta hitar ne kusa daga hanya ko nan ga su abin nan raɗi ita ma raɗi dai kaga sai an garuruwan dai da kai tsaye bisa hanya ita ce mai kirya ta bisa hanya take ta za ka ware ganin gari ga ya ga abin nan da hanya kawai waɗanda su ake ce ma bawa kamar yan balbelu da kamar yan balbelu da wani wuri ne ake kallo wani gari ne can in ka koma can ma sai a yi ta ka ta yi to yanzu kuma gabanta ma ake nema ta gagara su uban da kawa kaga duk gefe ne da yanzu duk sun zama da an gami nan kuma an kai nan wurin wani gari za ka samu in ka yi yamma dan da ne ko to kaga Allah ya karba addu'a Allah ya kiyaye ku kaman mu mutanen mutanen mu na Afirka wayewa ce ba mu da ba saboda karatu ya mu karanci inda muna da cikakken karatu su masu karatu suke cewa ku zo ku yi gini saboda sun riga sun karanci nan da lokaci kaza ga abin da zai faruwa ko kuma sauran mutane ba su da wannan karatun wa za a zariya zariya mutane aka hana su zama ana cewa ka te ga daji ba ma waɗannan ba nan da ka ƙetare sha bakwai bayan sha bakwai lokaci ka ce za ka gida sai a yi tama magana ka ƙi dangi ka ta yi cikin daji mutum wani ya saurari magana sai ya dawo ya zama shi sai daga baya ta kallon sun mai bakin ciki zariya to kaga saboda su abin nan su masana suna kallon nan karuwa ake kullum suna lissafin yadda gari ke karuwa kai kuma ba kallon wannan aiwa gani kake haka za a ta tsayawa ba ka ganin ba kai kadai kake ba gidan tana yiwa kai ne na uku ko na hudu bayan ka kuma gami ga wasu ba ka rasa wajen kane hudu ka kuna kuna ta karuwa cikin gidan kuma an ware mi uwan ku za a aure an ce a mai wani ɗaki kaga gidan ya rage girma kanan shi ma za su yi ma ce to shi ma a ce ku ku bari daga ba a samu ɗan ɗaki a mafi ai ana ta mace yadda ba ku gani ku saboda ba mu da isasshen karatu shi yasa kyauta aka zangi ba mutane kyauta aka kai ana sai da shiga biyu bidi sai ce ba gare sai ya akwai shi bai kiyaya da shi ka dashi gida da wuri haka yanzu ga yanan da tsada ake nema a sayi da ɗari biyar sai kai ta neman wuri wani ma ya da hakan inda kake so maganar miliyoyi ne amma kuma babu yadda kake son sai dai yadda ba ka son in ka sa kuma kana inda inda wurin daji ne kuma wata rana an ka dawo bayan shekara sai ka ga an wuce da nisa an samu wajen santa biyar daga inda kace daji ne yanzu ka zanna daji ko ba za ka zanna ba haka ka ce kai bari dai ya hakura in zanna da ka zanna shekara da sai ka kai ma ka zama dan gari ko sun zama su ne sabon unguwanni to haka abin ya faru butunin quraishin ɗiyan quraishi su suka zanna a cikin makka da gefenta saboda alkawarin Allah zai cika wa kanu mutafarriqina da can sun kasance dowa wace suke kowa ya kama gaban shi la tajma'uhum jami'atun babu wata magana da take hada su sun rabu kawai kowa ya wace ya kama gaban shi hatta nabagha fihim har sai da ya girma a cikin su qusay bin kilab qusay dan kilab har sai da ya isa a cikin su wa jama'ahum sai ya tattara su ka san haka za ka samu cikin dangi akwai wani jari wanda duk wata baraka da ke akwai sai ya dinke ta ƙoƙari gare da sadar da zumunci ya bi wannan ya bi wannan sai ga shi kadai tun ana gana abun ba yiwa sai ya yi sai ga an dawo ana shiri an shirya an sasanta an koma kamar da ba taɓa yin wata hatsaniya ba to haka yi zai da tattara su gaba ɗaya shi kusa ɗan kila wa kawwana lahum wahdatan ya kafa musu wani haɗin kai sharrafatu wanda wannan haɗin kai ya ƙara musu girma da daraja wa rafa'at min aqdarihim kuma ya kara musu daukaka da girma da can duwa ta suke sakamakon shi yace da ta Allah da abaro duk wani wanda yake gefe ya dawo ya wurare na duk shi ya tattara su suka zanna cikin garin Makka suna hadarin sai Allah subhanahu wataala ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yabe wa Allah ka sa mu gyara Allah ka biya mana duk bukatunmu na alkhairi mutane su tsaya akwai wani bayani da aka ce za a yi mun tashi a dan tsaya bayanin bai wuce minti biyar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله.